أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha sifa ta sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun daga kabbara harama har zuwa sallama kamar ana ji a gaban ka inda muka tsaya a kan babi wanda zai mana magana a yau akan aljaharu wal israru fi salawati al-khams wa ghayriha babi da zai magana akan bayyanawa da asirce karatu a cikin salloli guda biyar na farilla da kuma wasu su abinda ake ni da wasu su kenan waɗanda ba na farilla ba kenan na nafila bayyana karatu da asircewa a salloli na farilla za mu san matsayinsu yanzu da kuma bayyana karatu da asircewa a salloli na nafila su ma za mu san hukumce-hukumcensu a wannan babi insha Allah ta'ala malaki cewa wa kana sallallahu alaihi wa sallam yajharu bil qira'ati fi salati subhi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana bayyana karatu a sallah ta asuba وفي الركعتين الأوليين من المغرب والإشاء da kuma raka'a biyu na harko na magariba da raka'a biyu na harko na sallar isha'i kamar yadda muke yi kenan mazala sallallahu alaihi wasallam a wa'annan salloli guda uku yana bayyana karatu sallar asuba da sallar magariba raka'a biyu na hadi da sallar isha'i raka'a biyu na hadi yace wa yusirru biha fi zuhri wal asri was salisa min al maghribi wal ukhrayyin min al-isha yace kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana asirce karatu a sallar az-zuhr da sallar al-asr da raka'a ta uku ta sallar magriba da kuma rakoyi guda biyu na ƙarshen sallar isha kenan kamar yanda muke yi kamar yanda muka isko ana yi idan wannan abu ne zai tabbata a sunna manzo sallallahu alaihi wasallam haka nan yake sahabbai wa kanu ya'rifuna qira'atahu fi ma yusirru bihi bi turab al-yadi sahabbai suna gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake karatu a asirce suna gane cewa yana karatu lokacin da sai ga gemun shi yana motsi daga sun ga gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana motsi kenan sun karatu ne yake wa bi isma'ihi iyyahum al-aya ahyanan kuma wani lokaci sallallahu alaihi wasallam yana jiyar da sahabbai wata aya a cikin karatun shi yanayi wani lokaci kawai yana tsakar karatu misali yana karanta alhamdu sai bayyana maliki yau middi iyaka na abu kuma ya ci gaba da atarcewa haka nan kuma yana karanta misali wata sura bayan wannan misali sai ce kul huwallahu ahad kuma ya ci gaba da atarcewa a lokacin da ake atarcewa lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai jiyar da su wata aya haka dan je su san cewa karatu ake to ta wannan hanyar ce kuma suka samu suka rawaito cewa ashe idan an yi shirin nan lokacin da ake asar cewa karatu ne ake yi ba shiru bane ake gum a kyale kuma wajibi ne akan dukkanin mamu ba sai liman ba cewa idan ana asar cewa kowa lokacin nan ya yi karatu shi ma a asirce ya karanta fatiha kuma da sura a raka a biyu na farko da kuma fatiha kadai a raka a na ƙarshe yake wa kana yajharu biha aidan fi salati al-jum'ati wal idain manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana karatu hallau a sallar ta juma'a a sallar juma'a manzo Allah yana bayyana karatu da sallar ta idi guda biyu idul fitr wa idul adha idi na azumi da kuma idi na layya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan salloli guda uku da juma'a da idi guda biyu yana bayyana karatu kuma hallau ga sallah ta istisqa sallar istisqa ita ce sallah ta roƙon ruwa idan an tafi roƙon ruwa ita ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana karatu wal kusuf da sallah ta kisfewa na na rana ko kiskewa na wata shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai sallah a lokacin nan yana bayyana karatu idan kaga nan malam ya kawo mana wurare daban-daban inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyanawa da inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yake asirce karatu to anan akwai mas'ala daga cikin mas'aloli na wannan babin su ne kamar haka na farko shi karatu a bayyane ana karanta shi ne ta yanda wanda yake kusa da kai zai shi karatun da kake yi ba ka jiyar da kanka kai kaɗai ba a ka jiyar da wanda yake bin ka sallah masaji idan ya kasance kana matsayin liman to za ka yi karatun da mamunka za su ji abin da kake kwanci kaska yi gunguni shuru a zai kasance sallar gabaki ɗaya shuru a kai ita kuma idan liman yana karatu a lokacin nan karatun shi an ɗauke mamamun su ne su shuru saurare shi to idan ya kasance ba sa jin abin da kake hudun to an yi ba a yi bakin yanan dole ka jiyar da mamun ka karatun da kake yi dole su ji abin da kake faɗa ya ce fa'iza ƙara al'insan al'aya wa sami'ahu man bi jiwarihi fa innahu ƙara kira'atan jahiliya idan mutum ya yi karatu har wanda ke kusan shi ya je ya yi karatu wanda suke bayan shi in mamu ne sun ji cewa lalle wannan karatu ne aka yi wannan ya yi karatu a bayyana amma karatu kuma na asirta shi kuma an yi turuwar insan an yi ati bin azkar wa yi harin su biha lisanuhu ya yi su ya sama a nafsa shi kuma karatu na asirce karatu ne za ka yi yadda za ka jiyar da kanka yadda za ka jiyar da kanka kuma kana motsa harshenka kada ka ce kawai shuru za ka yi gun ka rihe bakinka ka yi motsa harshenka ka yi motsa bakinka ka ce ka yi ara wannan ba karatu ba ka yi asirci wannan kawai tunani ne kai ba karatu ba ne ka yi asirci shi karatu a asirce za ka ringa motsa harshenka kawai bayyana ne hutuwa shi biyar kamar kana karatu a bayyane haka za ka yi karatu mana a asirce za ka yi karatu ras kuma idan ka zo yin karatun mana a asirce alhamdinka da kake yi a bayyane ka yi ta yadda kake yin ta a bayyane na haka za ka yi ta a asirce da ja da madda da komi haka za ka yi kada ya kasance a bayyane za ka yi karatu mai tajwidi mai kyau a tsaye idan ka zuwa a kirce alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin Allahu akbar to kaga wannan alhamdulillah ka matsala da yake kaga karatun wannan da kai karatu ne matsala saboda ba karatu bane wanda ya daidai da irin karantarwa manzala sallallahu alaihi wasallam mun karanta shi karatu ne shi aya ba da aya kada a same ka karatun ka na bayyane ya yi kyau akan karatun ka na asirci ya kasance ka daidaita su duka ilimi wannan shine karatu na sallah wannan shine karatu na sallah ke kasance a asirce kayi gaugawa wajen yin karatu da cewa cikin malamai akwai da suke ganin kai kin ma kai amma wanda dai magana muke gani take kawai idan za ka yi karatu a asirce ya kasance harshen kenan musu na biyu daga cikin wannan matsala an mana bayanin lokuta da mazu sallallahu alaihi wasallam yake bayyana karatu da lokuta wanda yake asircewa kuma an mana bayanin salloli daban-daban wanda da rana ake yin su amma kuma ana bayyana karatunsu idan mun lura mafi yawa sallolin da ake bayyana karatun salloli ne za ka ɗan shiga duhu sallar asuba da ɗan duhu duka sallar magariba duhu ya fara shiga sallar isha'i duhu ya shiga lokacin da ake bayyana amma kuma mun samu wasu wanda su da rana ake yin su amma kuma ana bayyana su ne sallar juma'a idi guda biyu da sulka'i da sallar ta kusu kaga duka wannan salloli ne wanda ake yin su da rana amma kuma ana bayyana karatun su to daga nan zaka samu wani misali in ya samu kanshi wajen cika sallah ana samun wannan matsalar kullum misali ka zo masallaci da ka zo masallaci an yi raka abi sallar nisha yanzu in ka tashi wajen ramuwa ya zaka yi juya sallar zaka yi ya kasance kaya a sarce da wari kaya a bayyana da karshe ko kuma ya zaka yi cikawa zaka yi wanda baka samu ba su zaka yi kenan bayyanawa zaka yi yau gwara kenan idan ka isko an yi sallah biyu raka'a biyu a sallar isha'i kenan idan ka zo wannan wanda ka isko bin wannan su ne naka na fari in ka tashi cikowa yanzu za ka yi biyu na ƙarshe ne za ka yi biyu na ƙarshe idan ka isko sallan magarba ka isko raka'a an yi raka'a yi ka samu raka'a guda to idan ka tashi yin ciko sallah za ka tashi ka yi raka'a guda a bayyane ka yi raka'a guda a yanan menene zaka yi kau kai ci gaba za ka yi ka tsora daga inda ka isko liman yanayi kenan a haka ake bibiya irin wannan idan ya kasance an samu takadimi wata akhiri wajen bayyanawa da wajen asircewa na wanda mai cika sallah ce amma in kai ba cika sallah ba zaka yi sallah ce zaka yi sabuwa to ba ka da dama ta ya kasance ka juya sanda isha'i ya kasance ka fara yi a asirce tukun raka a biyu na ƙarshe ka yi ta a bayyane wannan babu dama ta yin wannan wannan ka sa ma sunna ta manzala sallallahu alaihi wasallam kuma idan misali kana karatu a asirce sai aka yi ka ta ji aya ɗaya ta bayyana ko kuma da ka zo sai ka mance kawai sai ka fara karatu na a bayyane shi kuma a cikin zaka ka ce alhamdulillahi rabbil alamin ka tuna to idan ka ci gaba da karatun ka babu sujada a kanka da zaka dawo ka yi domin ka gyara saboda aya guda ce aya biyu shi kuma wannan an samu jehi jehi manzo da sallallahu alaihi wasallam yana cewa an gane shi wannan babu matsala akan irin wannan kenan kada ka tada hankali akan sai kai sujada akan wasu aya ɗaya ko aya biyu wanda ka bayyana a lokacin asircewa ko wanda ka asirce a lokacin bayyana su wannan babu matsala akai insha Allah ta'ala na'am alaikum salam نعم to shi ne ake magana a aina kenan in ba a sani ba ne ba wannan yana bukata a gyara wani lokaci gaskiya kusan duka muna irin wannan kuskuren sai kasance in sallah ce ta a karfe sai kasance alhamdulillah kwarai batta da jimawa kamar yadda muke yin ta a bayyana muna wannan kuskuren wani lokaci abu ne wanda sai mun yi kokari sosai wajen a gyara shi wanda mafi yawan muna irin wannan kuskuren babu mai guda daga ciki in ko kana yi a karfe ba kamar yadda kake yi a bayyana ba yana wani abu ne wanda mai kyau wanda yana da kyau a gyara shi kenan ba a sani ba a gyara yana da kyau gaskiya a gyara in kuma an sani da gangan kuma sai aka yi alhamdin kawai wadda kuma tana da matsala su tana yaba da masalla in dai kasance alhamdin taka ba kai da yanda ya ya kamata ba ko akwai kurakure a ciki ko ka bata ta kona maka bata haka sai dai alhamdu mu san da cewa babban rukuni ne barin ta yana bata sallah da ko mun karanta a babu mu na ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana karanta karatu na sallah yana yin daya bayan ɗaya ba ana yin bane na gaugawa a gama salloli a gama surori a gama ayoyi afuwan a wuri guda alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki ba ai haka kenan sai bayan da alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin har zuwa gaci haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin karatu da sallah malam yake cewa aljahr wal israr fil qira'ati fi salati al-layl babu mai magana akan bayyana da asircewa a wajen karatu fi salatin laili na sallah ta dare idan aka ce salatin laili ana nufin kiyamun laili lokacin da mutum zai tashi ya nafila in ma ya kasance a jam'i ne ko kuma ya kasance shi kaɗai ne to wannan karatu da za ka yi a cikin sallah hukumci ko kuma abin da ya shahi bayyana shi da asircewa shine wanda zai mana magana a nan wanda yake cewa wa amma fi salatin laili amma a sallah ta dare fa kana taratan yusiru manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yana asirce karatu wataratan yajharu kuma wani lokaci yana bayyanawa kenan kowanne an samu daga ciki a sallah ta nafila manzon Allah sallallahu an samu ya asirce kuma an samu ya bayyana kenan misali zaka yi shafa'i da wutiri ko da baka bayyana ba kai kayanka a asirce babu matsala za ka yi kyamun da sai kayanka a asirce misali a asirce in kana so ka yi wani karatun ka wanda wani in ya ji kayi shi a bayyana ma tana wa ya rinka ɗan damuwa ko ya rinka kallon ka misali ka ɗauki aya guda ka yi ta mimitawa ka samu minti talatin da kaɗai kake mimitawa ya tabbata a sunna ya ta mimita ta kan yi amma lailin ka ya tabbata ko kuma ka ɗauki sura guda misali kulhu wallahu a'ala kai ta mimitawa ita kana kaga in kana yi a bayyana wani tarihi wani lakari ne aka baka tarihi lakari ne ka samu shi kuma ya tabbata a sunna da sura guda ma haika je kai tai kai taimitawa lada kuma Allah zai ba ka subhanahu wataala ya tabbata na'am wannan ai ba na farin labari ba abu ne na farin labo wanda har za a bada hukunci akai sai dai ya bar babban lada wanda har za abu hani ba suna ganin ma sai daga cikin farillai ne na salloli shi yin wutar shi shafa'i ai dukkanin sallolin da za ka yi bayan isha'i duk rakon da za ka yi sunan shafaɗi shi wutiri raka a guda za ka yi takardu shi na ke cima wutiri kenan misali kana yin shafa'i a kana yin raka a goma duka shafa'i ka yi raka a ɗi wutiri kana yin raka a takwas duka shafa'i ka yi raka a ɗaya wutiri duka wannan yazo kuma sunna ce mai ƙarfi sosai mazalar sassanin bayyabarinta kuma sunna ce mu'akkada wanda aka so sosai a ce in zai kwanta ko kuma in ya gama ana iya samun matsala wajen in ya zo kwantin ya yi daga an yi isha'i ka tashi ka yi ka yi shafa ido saranka bari mu samu ta fa'ida a nan manzala salar salam ya tabbata yake cewa idan mutum bayan sallar isha'i ya tashi ya raka a hudu wannan raka a hudu ya yi ta kamar yanke yake yin misali ishaɗi ka yi raka a biyu ka zamana kuma hallo ka tashi ka sake raka a biyu tuwon ka zamana ka yi sallama to wannan raka a hudu da kai kamar ka yi ta a daren lelatin kadai haka yi tabbatar da zarar ruwayoyin gabaki ɗaya an gama su kuma ta tabbata sun tabbata cewa lallai tabbas hadisi ne ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya raka a hudu bayan sallar isha'i yayi ta a wannan sifa kai raka a biyu ka zamana ka tashi ka kara ka a biyu to kan ka salamce to kamar kayi da nan da sallar hadisi ne yi babu salamce ai wuta ne kamar isha'i ko babu salamce zama za ka tashi to kan ka kawo to kan ka salamce eh zai karatu da na fila bayyana na'am kenan yanzu kaga in ka wannan fa'ida fa'ida ce babba wannan haji wannan yake da suna wata farla ce wani romo ne babba wanda inda mun san shi da da mun bar shi a ce raka a hudu kamar kai alhamdulillah a ce kullun kana samun ta kana karewa kuma yake shi da wuce yake je ka barcin ka yake wuce da mu yake ke barcin ka shi kenan ka ka abin nan ka samu ladan wanda tana yi wace yanzu bai san wannan wannan fa'ida zai tashi cikin dare ya take amule ne take amule ne tana wa kai ka hishi lada da bilin wannan suna da karaya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci da aka kebe na samun irin wannan falla da irin wannan lada na ha na a gida dawo a gida ta mai na malike cewa wa kana idza qara'a huwa fil bayti يسمع يسمع قراءته من في الحجرة أو يسمع قراءته من في الحجرة ملك سوى من ذال صلى الله عليه وسلم إذا قرأه وهو في البيت دين ينا كراتو ينا دين جدا جنن سكين جدن دين ينا كراتو يسمع قراءته من في الحجرة wanda yake cikin wannan gida wanda yake cikin wannan ɗaki zai ringa jin karatun da mazalar da sun yi kenan yana ce wanda yake nuna cewa karatun kenan a kace a bayyane yake kenan karatu ne wanda ba a asirce ba wa kana rubbama rafa'a sautahu akthar min zalika hatta yasma'uhu man kana ala arishihi ay kharij al-hujra wa kana rubbama rafa'a sautahu kuma wani lokaci yana saka yuma wani lokaci yana daga sautin shi sama da wanda yake cikin ɗakin bayan shi kenan manzara sassanin yana karatu wani lokaci da sauti wanda ya ɗan ɗago kaɗan wanda ba wanda kaɗai yake cikin ɗakin kaɗai zai shi karatun ba har wanda yake bayan ɗakin yana yi kenan misali yana yin karatu misali yin nan cikin ɗaki ne wanda yake waje yana iya yin wannan karatu na maza Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wanda muke nuna mana a sallah ta nafila maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana karatu kuma har wanda yake cikin gida har wanda yake cikin daki da wanda yake wajen daki yana jin wannan karatu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa bidalika da wannan amara ababakar wa umar radiyallahu anhuma wa zalika hinama yace to da haka ne wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci abubakar da umar ya faru menene umartai su yi menene abubakar ne menene umar ne kharaja lailatan fa idza huwa bi abubakar manzo Allah sallallahu ya fita da dare sai ya gamu da abubakar sali tana wa gidan shi ne ko a masallaci iske shi yusalli wa yakhfad min sauti sai sama abubakar yana sallah amma kuma sautin shi kwarai a kasan kamar karatun kwarai a hankali yake shi ومر بعمر بن الخطاب هل لو كما سيغمو da Umar bin Khattab kamar sai iski Umar bin Khattab ya huce ta gidan Umar bin Khattab sai shi ma iski shi yana yin sallah kaga wannan hadisin yana karantar da mu cewa sahabbai suna kiyayewa akan yin kiyamul layli yin yin yin nawafil na dare shi shi yasa Allah ya yabe su yace musu tatajafa junubuhum عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون masu kokari ne masu ba da kansu ne masu yin duk abin da za su yi ne domin neman kusantar Allah maɗaukacin sarki da kiyamun lele ne da sadaka ne da sauransu to je je wajen Umar bin Khattab sai samu Umar bin Khattab wa huwa yusalli rafi'an sauta sai samu Umar bin Khattab yana sallah amma kuma sautin shi a ɗari kenan shi umar ya bayyana da yawa shi kuma abubakar ya sauƙaƙa kaɗan kaɗan ya fi to yanzu kuma bi za a yi shi kenan falon majtama inda nabi sallallahu alaihi wasallam sai ga sun zo wajen mazala sallallahu alaihi wasallam kenan sallallahu alaihi wasallam ta gidajen su ya wuce ya same suna cikin wannan hali shi wannan yana karatu a murya a ƙasa shi kuma wanda yana karatu murya a sama shi ke sai da suka zo jan mazala sallallahu alaihi wasallam da annabi yake cewa ya ababaka ya kai abubakar marartu bika wa anta tusalli takhfidu min sautika na huce na biya wajenka sai na same ka kana sallah amma sautinka a ƙasa shi kenan sai abubakar ya nema ba da amsa sai ke cewa ƙala ƙad asma'atu man na jaitu ya rasulallah ya kai ma'aikin Allah ai najiyar wanda nake ma sallai najiyar da shi lokacin da nake a murya ta ƙasa wanda nake ma sallai ko ko wanda nake munajati da shi yana jin abin da nake faɗa kenan ban na buƙatar ke na daga murya domin ya shi shi kaga fikihun shi shi ya za a yi kayan shi a hankali saboda ya ji yadda Allah maɗaukakin sarki abin da yake faɗa a karatun shi kuka ƙaza umar shi ko umar ya ce wa ƙaza shi umar sai ce ma umar wa gaya ne manzala sallallahu alaihi wasallam kenan ki tambaye kuma marartu bika wa anta tusalli rafi'an sahu kai kuma umar ne ya faru da na je inda kake he na same ka kana karatu amma kuma sautin ka a sama kenan kana bayyana wajewa kai kuma me yasa kake haka nan ya umar bin khattab shi ma sai ka dalili shi sai ce ya rasulullah yace uki zul wasnani wa aqrudu shaytan ina tada masu barci kuma ina kora shaytan wanda suke barci su tashi su yi sallah shi yasa suke daga muryata kuma shaidan inda yake kwakwarin wannan wurin ya tafi shi dan ya zo nan karatu shi yasa suke daga sauti na kaga kowa daga cikin su yana kokarin ya kawo dalilin shi na yin wannan fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bancin ya ji dalilin kowa na yanda yake yin karatu yanzu kuma to za'a musu shari'a kowanne a ba shi shawara ta yanda ya kamata a ce ya sallashi sai aka ce ya ababakar sai aka ce to ya kai abubakar irfa min sautika shay'an kadan daga muke ka kadan wa qala li umar sai aka ce ma umar kai kuma ikhfid min sautika shay'an kai kuma ka rage muke ka kadan yanda awwaka kake karatu kwarai a hankalin nan ka dan buda kadan yanda umar kai ma kake karatu da murya a sama kai kuma ka rage wannan sautin na ka zo tsaka hafiya kenan wabta ibai na zalika sabila kamar da Allah ke cewa wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabta ibai na zalika sabila kada ka bayyana kuma kada ka asarce da yawa kada ka bayyana da yawa kada ka asarce da yawa sai ka zo tsaka tsakiya wabta ibai na zalika sabila wa kana yaqulu al-jahilu bil qur'an mazala na cewa mai bayyana alkur'ani sauki a waje da yawa kan jahiru sadaka kamar wanda yake bayyana sadaka wal musirru bil qur'ani kal musirri bi sadaka wanda kuma yake asirce karatun shi na alkur'ani kamar mai asirce yin sadaka shi ce babban magana a nan ga akwai matsaloli kamar haka matsala ta farko a wannan babi mana yake cewa annal qira'ata fi salatil layli sunna karatu a sallar dare sunna ne fi a cikin da a tsaga murya ko kuma a asirce murya kenan duka ya ina in kai kaɗai zai kai sallah ka asirce inda liman za ku yi sallah to shi liman an dora ne shi da idan ya bayyana ma mu za su shi kenan tun yanzu an zo ana bin shi kenan shi dole ya bayyana ya jiyar da mayu da da mamu wanda take bin shi sallah kenan shi dole ya bayyana kenan kaga ba a hana bayyana ba kuma ba a hana asircewa wani lokaci kana yi samun kanka bakka iya daga murya kai karatu kana bukata kai karatunka a hankali a cikin ɗaki ne kana wa kujewa ne a ɗakin kana so kai karatunka wani ma bai san bukata ce shi ke nan yake karatun ka a cikin wani ma bai san ba kana karatu ka samu ladan ka hankalin da kwance ba tare da wani ya kama shubuha ba a cikin karatun ka da zaka mala yace wa annal afdal fi qira'ati salati al-layl huwa at-tawassul bayna al-ifrad wal jahl amma wanda a sallah ta dare mutum ya zo tsakatsakiya ya zo tsakatsakiya kada ka asirce shuru kamar baka komi kuma kada ka bayyana har ya kai ka yi jeran jan wani wannan baya cikin shi ka zo a tsakiya ba tare da ka yi jeran jan kowa ba kuma ba tare da ka yi shi a koye da yawa yanar ka zo tsaka tsakiya ce amma sun kai a sassa ya yi sun kai a bayyane ya yi sannan ba matsala a kai ya ce wa kana iza kana filbai su yasma kira'atahu man fil hujra kaga mun karanta a wajen suke cikin ɗaki suna jin karatun magana ta mun karanta har wanda yake wajen ɗakin shi ma yana ji karatun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kowanne ya an samu ya inganta ya tabbata ka bayyana ko ka asirce amma kai kokari ka zo tsaka tsakiya ya ce wa anna min al adab al mafruda fi qira'ati al qur'an al isra daga cikin labudda dubba na karatun alkur'ani akwai asircewa wannan asircewa duba da hadisin da ya gabata yana cewa aljahiru bil qur'an kal jahiru bis sadaqa wal musirru bil qur'an kal musirru bis sadaqa wanda yake bayyana karatu kamar mai bayyana sadaka a cikin mutane wani yana da bukata ko kuma zaka ba wani kyauta kawai kana zamna a wuri kowa na kallon ka kira ka ce wani ya ka yazo sai ka hudu kuɗi kawai ka mika mashi kowa na kallon wannan sai wanda Allah ya ji ƙanshi zai kuta daga cikin ruɗu na shekan ya yi wannan abu ba don Allah zakkai don a ce wane mai kyauta ne zakkai don a ce kirki gare shi zakkai don a ce mai alheri kaga akwai matsala wannan riya idan ta shigo cikin aiki to aiki ya zama haba a mansura to gudun kada ya ta shiga cikin aikin shi ne sa take ji ana kafa kafa da irin ayyuka na alkhairi irin wannan daga cikin magabata akwai wanda idan yana sallar shi a cikin gidan shi ya ji sallama wani da yake sallar na bila ce kawai kwanta kawai wa sallar ya sallar ce kawai shiga a mabarci ya ce don ne wanda mutumin in ya shigo ya ce wani barci yake ba zai ce barci ya shiga bar sallar kuma ka aje ya gan shi yana yin sallar wani abu zo ne saboda gudun shi dan ka aje ya raya ma kai wannan ambatan Allah ba shine Allah ke cewa faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada dukkan wanda yake watan gamuwa da ubangijin shi lahiya lau ba matsala to yi aiki aiki na gari wala yushriku bi ibadati rabbihi ahada kada ya gama Allah da kowa a wajen ibadarsa anan Allah yake cewa cikin suratul mulk allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala da aka tambayi fudailu bin iyad ke cewa abinda ake nihi da ayyukum ahsanu amala ana nihin ahsanukum ana nihin akhlasuhu wa aswabu ana nihin aiki wanda ya kasance akwai ikhlasi a cikin shi kuma akwai isaba a cikin shi idan aka ce isaba ana nihin aikin da ya dace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharɗa ce da kai guda biyu wajen karɓar aiki sharaɗi guda idan ya haɗa cikin wannan sharaɗin aikinka ya lalace sharaɗi na haɗi dole aikinka ya kasance kayi shi don Allah sharaɗi na biyu dole aikinka ya kasance daidai da koyarwa ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan ya kasance aikinka ka yi shi daidai yadda manzala sallallahu alaihi wasallam ya koya sai ya kasance a zuciyarka ka yi ba dan Allah ba aikin ka lalace ba a kusa idan ka zo ka tsarkake niyya ka ce zaka yi aiki dan Allah sai ya kasance aikin naka bai daidai da koyarwa ta manzala sallallahu alaihi wasallam ba shi ma wannan aikin ba a kusa sai ka gama sharuɗan nan guda biyu ya kasance aikin ka dan Allah ne kuma ya kasance daidai da koyarwa ta manzala sallallahu alaihi wasallam to kwana aikin ka zai tabbata aiki to kwana aikin ka za a maya idan aiki ya kasance ya gamu da riya mutum zai gamu da fushi na ubangiji idan aiki ya gamu da riya mutum zai gamu da fushi na ubangiji wanda hakan zai gadar mai da shiga wutan gobe kiyama ya kasance kuma su ne na harkowar kuma wajen shiga wuta hadisi ya tabbata na abu burera allah kara mashi yarda yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutane guda uku addinin musulunci baya ci gaba da wannan mutane babu inda addini zai motsa sai da waɗannan mutane na farkon akwai mai dukiya na biyu akwai mai ƙarfi na ukunsa akwai malami za a zo da mai dukiya gobe kiyama Allah zai tambaye shi ya kai wani Allah ya baka dukiya Allah ya baka arziki mi kai da wannan arziki mi kama addinin Allah da wannan arzikin wata gudunmuwa ta kawo sai ce ya Allah na gina makaranta da wannan dukiya ya Allah na gina masallaci da wannan dukiya na ciyar na ba da sadaka na yi kaza na yi kaza na yi kaza duk jihadin da za a kai da kuɗi na ake zuwa sai Allah ya ce eh kwarai kai amma a lokacin da kai wannan aikin zuciyarka abin da yake cikin tabarkai dan a ce kai mai kyauta ne dan a ce kai mai alheri ne dan a ce kai mai san ci gaban addini ne an je an wadi dan haka a cewa mala'ikai su ja huskar shi a ƙasa su yi gidan wuta da shi duk abin da ya bada wannan ya zama haba'an musura sai a kirawo wanda yake sa karin shi addini wanda yake ba da gudunmuwa ko da yake shi ne a tsaye a kan addini shi ne yake kokari shi ne yake jihadi shi ne yake kaza shi ne yake kaza za a kira shi Allah tambaye shi ya kai wani wannan lafiya da Allah baka da kari da Allah baka da kai da shi ni ka kama addini kamar gudunmuwa sai ce ya Allah babu wani jihadi da aka kira wanda ba a kai da ni ba babu wani abu na gudunmuwa na addini wanda ake sa tsiri wanda ban je nayi ba babu wani gini da ake na masallaci wanda ba a gina da ni ba babu wani gini na makaranta wanda ake wanda ba a yi ba da ni ya Allah wannan abu shine da karfi na da lafiya ta sai Allah ya ce eh haka nan kayi amma kayi dan a ce kai mai kokari ne kai ba da gudunmuwa ne a dini dan haka a cewa mala'ikai a ja hutta shi a wuri a saman a ƙasa a gidan wutar shi sai a kirawo malami a ce ya kai malami an ba ka ilimi an ba ka alƙur'ani an ba ka sani ni kai da wannan ilimi da aka ba ka sai ce ya Allah ka sani babu wani abu na karantarwa na addini wanda ba a yi da mu ba mun je mun koya kuma mun karantar ya Allah babu wani abu inda ya kamata a je a yi na a je a yi wa'azi ba mu je ba kai ba kaza yayi tunani ya Allah ce me eh kware kwa kayi amma kayi ne ba dan wani abu dan a ce kai mai kokari ne kai mai karatu ne dan haka an je an faɗi sai a ce mala'ika a jawo ta shi gidan mutar shi ka duba ka gani wa'annan mutane guda uku addini baya ci gaba sai da su amma ka duba da karshe sakamakon sai da ke kasancewa wannan shi ne shari na riya wannan shi ne abin da ya suke gadon ma mutum idan ya kasance aikin shi na da matsala kuma abu ne wanda shaidan bibiya ke ci shaidan bibiya ke ci baya barin ka baya barin ka ko da yaushe kokari yake ya za ya bata ma aikin ka kayi kokari kayi aiki gashi nan kayi kokari aiki mai kyau ne ya tafi kawai shaidan ya zo raya ma su wani husuna ya kamata a ce su san cewa kayi kokari ya kamata a ce san kai mai kaza ne ka gyara abin wannan ikaza ikaza to wannan abin daga sun sa ka kai kuma abin ya zauna a zuciya ka kai saboda su to shi kenan aikin ka lalace ku dailu bin iyali yake cewa dukkan wanda ya aiki saboda wani ya ce wannan shi ne ake cewa ba shirka da baki wannan shirka ce idan kai aiki saboda wani ya ce wa shirka ke cikinta don haka idan mutum yana ƙoƙarin bayyana wasu abubuwan shi na alkhairi to akwai washe ɗan ya gare shi akwai washe ɗan ya zo ya same hudu na akan cewa wannan aikin na shi lalace a cikin littafi na ibn al-jawzi mai suna tarbi ibn yana cewa idan mutum ya bayyana karatun shi a lokacin da yake karatu na dare sallah ta dare daga cikin rudin da yake samu na shaidan wanda zai zo shaidan ya ya zo ya rinda nema ya zo gare shi shi ne ya sami a rai bari ya jiyar da mutane shi ne karatu yanzu ka ga misali muna gamuwa da muna gamuwa da wani lokaci zaka ga mu ce bari mu zo mu zamna mu yi karatu a lasifika kowa yana shi kaga wannan matsayi da zaka shiga ka zo ka yi karatu a lasifika kowa yana shi akwai matsalar take faruwa tare da kai wanda su masu saurare ba su san ba cewa cikin matsalar take shi ita ko matsala ce babba saboda shi ɗan ya zo gafe ke tare da kai wannan karatun fashi ake haka zai rinka bibiyar ka ya bata aikin wani abin da yake nema ke to ka diba fitinar da mutum yake shiga ciki shi ya sa malamai suke nuna cewa a lokacin da za a yi kiyamun laili suke ganin bai ma dace ba ya kasance lasifika ta waje an mata buɗe wanda zai kasance kowa har wanda yake nesa ma yana ci abin da ya yi ya kasance kawai karatun misali in sallah ce ta farilla wannan dama ɗan lokaci ne ta ƙari amma sallah ta dare wanda za a ɗauki awa biyu awa uku ana yi ya kasance duk in lahirin wanda suke kiwon wannan suna jin wannan karatu ko kuma ya kasance karatun yana ma kamar a gidajen mutane ake yi to wani daga cikin abin da malamai suka nuna karfantin shi kada a buɗe lasifika ya kasance ana daidajen mutane a wannan lokaci kawai karatu ya kasance ke huci misali in lasifika ana iya daidaita ta yadda wanda suke wajen masallaci kaɗai su ce kawai a mata irin wannan regulation da wanda suke cikin masallaci saboda su ma ne a lokacin nan sauraron karatu ne suke suna buƙatar su ji abin da ake karanta amma ya kasance za a buɗe a sallama ka duba karhancin da aka yi to barantana misali a ce musaffa ce za a kaga wannan wani lokaci za a sa lasifi ka a yi musaffa ƙwarai in ba ya hankali ba shi ɗan zai zo mutum mutum har ya kai wannan karatu da za a yi ba ka samu lalacewa shi karatun alkurani abin da ya sa ko gani malamai suka yi asusti a kan shi karatun alkurani lalin da ke da kwai a ciki ni'imar da ke da kwai a ciki fadalar da ke da kwai a ciki bauta ce ba alkarar bauta ba duk wanda ya samu kai shi na karatun alkur'ani wallahi bauta ce ke ba alkarar bauta ba duk harafi guda lada goma kuma ga irin munajati ne kake da ubangiji kamar magana ce kake da ubangiji yana faɗin maganganu kaza kana ɗan jin kamshin ma'anar abin da yake ciki zuciyarka ya kasance ta halarto alkur'ani ta halarto maganganu na ubangiji duk ka ta cika da wannan abin imaninka dole gyaru saboda mine ne kana cikin wani dautayi wanda tsakaninka ne kaɗai da ubangiji ya san jiki yi a cikin to wannan bautar da zaka shiga ciki shi ɗan mabiya bar ka baka mori haka kun ji irin rantsuwar ne lokacin da aka ce mai ma annabi adam sujada sai bayani Allah ya ce mai yayi wai ce bayani saboda mi saboda girman kai kuma saboda hasara mi yace da aka tambaye shi ma mana aka an tasjuda iz amartu sai kala ana khairu min yace aini nahi annabi adam nahi shi alkhairi nahi shi fadala khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ni wada wuta ka halice ni shi wa da laka aka halice shi ya za a sani bota ma amma amma wanda aka halitta da wuta da kasa mai sujada a nan allah ce mai fa'abin minha ba ma ya kunu laka an taka tabbara fiha fakuruj in laka mina sabiri aka kore shi aka hudda shi daga cikin bayan allah na lokacin nan aka ce daga yau kai ka kasance kasantacce ne sai ce tun da an tsine min ni ban da amfanin komi sai ce to ya allah ka bar ni har zuwa na tashin kiyama qala rabbi anzirni ila yawmi wa'sun ya allah ka bar na zuwa ran tashin kiyama saboda ko akwai abin da yake so yi sai Allah ya ce min innaka min al-munzari ne kana daga cikin wanda za a bari sai ya to tunda an bar ni qala fa bima agwaytani yace la aqudanna lahum sirata al-mustaqim tunda yace tunda aka mana wannan tsinuwai tunda aka kore ni to ni kuma tunda an bar ni zuwa ran tashin kiyama ni kuma zan toshe musu hanya madaidaiciya kuma la'afiyannahum yace kuma zan ringa zo musu min bayni aidihim daga bangaren su na dama daga gaban su daga bangaren su na dama daga bangaren su na hagu wa an aymanihim wa an shama'ilihim yace min bayni aidihim min khalfihim yace zan zo musu daga gaban su zan zo musu daga bayan su kuma hallo zan zo musu daga dama zan zo musu daga hagu su kenan da kowane bangare shedan yace ya ringa zo mana min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim yace wala tajidu aktharahum shakirin ba za ka samu mafi yawan su masu godiya ne ni kuma yana fadar da su yi shine gurin shi hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa shaytan yana yawo a cikin mutum kamar yadda jini ke yawo a cikin mutum haka shi yake yawo tare da wata rana Aisha radiyallahu anha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da dare tare da me yasa ya fita ita tashi ta bubaci yana wuri na yau tashi wuta ina zaya tashi da rinka bibiye shi shi kenan mazalar zanen ba ta san ba ya gane ta da aka dawo sai yake ce mata ni ya sa kika tashi ke bibiya ta ko kuma shaidan inki ya zo miki take mamaki yaya za a ce mata shaidan inki ya zo mata ta ce ya rasulullah kenan kina da shaidan maza da sallallahu alaihi wasallam babu wannan adam yana da face wannan dan adam yana da shaidan da yake yawo tare shi kullum wannan shaidan wurin shi ka aikata kaza kakkai kaza sai ta ce haka ya rasulallah ima aikin Allah har da kai ma kana da shaitan sai ce eh hanni sai dai na waya musulmi na wani musulmi ba zai san yayin ba in yi abin da ba daidai ba sai abin da ya kasance daidai wannan na sa a takaice saboda mu fahimci cewa duk yadda mutum ya yi shaitan yana nan tare da shi daga kabar ɗan dama ɗan kaɗan shaitan yana iya zuwa ɓata ma aikin kwata-kwata ya lalace ya kasance ka yi shi ba don Allah ba ya kasance wani aikin a ba a mansura shi kuma aiki so aiki aiki kasance tsarkakakke ne aiki kasance babu tsantan kura a tare da shi kamar ce da mutane ka shiga harkar ka kai abin ka saboda Allah ko da shi din ya zo ma kai a wuya ka tsoha a hannun ka na hagu ya Allah karba da shi haka za ka rinka kokowa haka samun aikin wannan naka yi saboda lokacin ɗan kaɗan ne bai huce minti biyu minti uku da za ka yi aikin ce dan in ya zo ya ba ta aikin ya huce kai shi wa'inda za ka yi saboda su bai hana hau daga an jima ka zage ka wanda za ka yi saboda su duk su iya baka ci duk su iya baka sha duk su iya baka rayuwa duk su iya hana ka mutuwa duk ba abin da su ma a rayuwa idan kai ka cike kai abu saboda shi tana yawa in yi kusa mata je abin da dama ba na Allah ne kawai haka zai ce dama kai wannan dama ba dan Allah ba yake abin shi kaga kai kai saboda shi kuma kaga hukuncin da ma ka duba ga musibar da zaka shiga kai ba can ba kai ba nan ba kenan kaga tsarkake aiki saboda Allah shi ne abin da shi yasa malamai suka ce mutum gara ya dege ka da ya bayyana karatun shi wannan hu kowa yana ji ko kuma ka bayyana ibada ka kowa yana gani to wannan yana iya kawo matsala a cikin ibada ka a jina ta musuwa amma kuma aka ce da sharadi guda a cikin minti guda idan ya kasance sadakar da za ka yi a bayyane ko wata ibada za ka yi a bayyane tana iya sanya wani ya yi wannan kwaikwayon naka yin irin wannan ibadar to kai za ka samu ladan ma wanda ya kwaikwaye ka kuka yi wannan ibadar tare man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha dukkan wanda ya sunnan da wata sunna mai kyau to yana da ladan ta kuma yana da ladan duk wanda ya aiki da wannan sunna misali an zo ana neman taimako wani ya tashi tabbas taimakon nan a cikin bukatar aiki sai ka gani kowa shiru ya kyale sai ka tashi sai ka hudo kuɗi a hili kuma kuɗi mai ɗan kabili sai ka meka dalilin wannan meka da kai kowa zaburo wannan mai 20 wannan mai 40 wannan mai 100 sai aka tattara aka taimaka aka yi abin wannan da alkhairi to wannan abu da kai in Allah taimake ka kasance dan Allah kai duk wanda ya bada wannan sarka kana da ladan wannan sarka ce kenan kaga wani lokaci bayyana wai in kai kokari ka yake shi din saboda ka koya ma mutane gane da kamata su wannan daidai ne bai da matsala insha Allah ta'ala amma wannan babu yana karantar da mu akan mu kiyaye karatu da zamu rinka yi a bayyane kar mu je shi dan ya warde mu bata mu aikin mu mu yi kokari karatu mai kasance tsakatsakiya mu jiyar da kanmu in mu kadai ne in kuma akwai masu gon mu mu daidai waje da bakin daidai su kuma he mu ta'addu'a Allah ya kasance wannan Allah ya tabbatar mana da wannan aiki da muka yi Allah ya tsarkake mana zukatan mu ya kasance aikin da muka yi mai kyau ne shine kawai addu'a da zamu ringa yi ka aje aikin da muka yi aikin banza ne ina ga anan zamu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh